بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المسلمين قال الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى يجي لا جناح عليكم ko al'umma ba laifi a kanku in ɗallakatumun nisa'a don kun saki matanku malam ta masu hunna matukar dai ba tare da kun sadu da su ba mutum ya auri mace gata bai sadu da ita ba au ta lahunna harira kuma ba ba ku yanka musu sadakin da za ku ba su ba to irin wannan dan kun sake su ba a ce sai kun ba su wani abu daga sadaki ba mace ba ta cancanta sadaki ko wani abu daga ciki idan aka sake ta a auren tafwiri kafin a ce ta tare in an sake ta a aure wanda yake na tafwiri kafin a ce ta tare shi yasa shi sadaki malamai suke cewa yana saraya a waje biyu akwai inda yake gaba ɗaya sai a ce mace bata cancanci komai a cikin sadaki ba wanda waɗannan guraren guri biyu ne guri na farko shine a auren tafwiri idan ya zamo mijin ya sake ta ko ya mutu kafin a ce ta a wato an samu tarewa kafin a ce an samu tarewa ko a ce ya sadu da ita to a sannan bata cancanci komai ba waje na biyu shine inda aka ga bayan an ɗaura aure sai aka gano cewa matan nan tana da aibi mijin nan ya ga cewa shi ba fa zai iya zama da ita ba ya ce shi gaskiya sai dai a bar auren gashi ko bai sadu da ita ba ba ta kare a gidansa ba to shi ma a nan ba ta cancanci komai daga sadaki ba ba ta cancanci komai daga sadaki ba akwai guri kuma da take cancanta nisfin sadaki shine za a faɗa nan gaba a cikin ƙur'ani akwai kuma inda za a ce ta cancanci sadaki kamili shi kuwa guri uku ne a guri uku mace dole sadakin da aka ce za a bata a bata gaba daya waje na farko shine inda wato aka auri mace ya zamo ta tare ko an sadu da ita sannan aka sake ta to wannan dole a bata sadakin ta cikakke waje na biyu shine aka daura aure mace ta tare gidan miji amma har shekara guda shi bai ma zo gidan ba balle ma a ce ya sadu da ita to amma wannan zaman da ta yi shekara guda a gidansa kamar da a ce ya sadu da ita ne dole za a bata sadakinta cikakke waje na uku kuwa shine wato inda mace take cancanta sadaki cikakke shine inda aka ɗaura aure bayan an ɗaura aure sai ɗaya daga cikin ma'auren ya mutu ko mijin ne ko mata da a ce za a ɗaura aure karfe goma kan goma da rabi mijin ya mutu dole a ba matan nan sadaki ko kuma a ce ita matar ta mutu dole a ba ta sadakin ta dai sai a ce a ba ta sadakin ta dole amma kuma gado sai ya tabbata tsakanin su zai zama a ce za a samu gado tsakanin su in ita ce ta mutu zai gaje ta amma dole ba ta sadaki in kuma shi ne ya mutu to za ta gaje shi kuma za a ba ta sadaki amma kuma dole ta yi masa idda za ta yi masa idda za a bata sadakinta za ta yi gado amma kuma za ta yi idda to ba a ai lam tusammu lahunna mahar lam tusammu lam tusammu lahunna mahar ba ku amma sadakin da za ku ba su ba ai ba za a ce kun yi laifi ba da zunubi ko a ce ana neman sai kun ba da sadakin ba system da a ce za ku sadu da su musamma wajibi ne ku ba su sadakin da aka yi za ku ba su au maharul misali idan kuma auren da ba a kayyade sadaki ba ne auren tafwiri ne to dole ne ku ba su sadakin da ya dace a bayar ga wannan macen kamar wannan matar faɗan hunna yasa kuna da dama ku sake su wa mat'uhunna amma ana nema daga gare ku ku ba su mut'a ku ba su mut'a a dohunna ma ya tamatta ana bihi ku ba ku abinda za su ji daɗi da shi abinda za su ɗan samu kwanciyar hankali da shi cewa ka ya zamo mace tana halin babu tana Allah Allah miji ya zo kuma ga babu ga ba miji mijin kuma ya zo a ce an daura aure na daura aure kuma ya sake ta ko saduwa da ita bai ba ta koma halin babu ba mijin haka abin ya yi yawa shi yasa aka ce to a dan ba su wani abu in an ba su wani abin an rage wata kafar ko an rage wata kafar ko da wata kafar dai da akwai a ce mutum ko ta ina kafofi na rashin daɗi sun bude gare shi ai shine abu mara kyau a rayuwa shine abu mara kyau a rayuwa ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi ta nan ba daɗi eh amma da kudin a hannunta ko su ta dauko ta ringa lissafawa ai ga dan wani abu a hannunta da dama dama ko to a dole mata bata annabi ku ba su abin da za su daɗi da shi lijabir iya shi dalagi dan ku dora kewar da sakin nan ta kawo musu alal musi kadruhum wanda Allah ya sa yana da hali ya ba da abin da ya cancanta a ce kamar saya bayan algani minku wanda yake mawadaci a cikin ku to ya ba da abin da ya dace a ce ya bayar ya wato duban matsayinsa in ya tashi ba da mut'ar to ya dubo fa shi mai hali ne kai ya ce yo ke gidan kuma me kuke ce me za ki ce sai na baki kaza a do Allah ka yi wannan ya dubo matsayinsa ai in gidansu gidan matan nan da ya aura ba wani abu suke ci ba amma shi yana cin da kirkin shi yana cin da kirkin da kuma ta sa ran za ta ci a gidan nasa tunda ya aure ta yasa ya bata ya dubi matsayinsa wajen abin da zai bata wa'adar mukutuli kadaro wanda yake kuma an koranta masa a arziki bai samu da yawa ba a rayuwar rigi mai kuncin arziki to shi ko ya bada nasa matsayi shi ko sai bayar da duban matsayinsa ai ala kulli minhuma ma yabiqu ai kowanne a cikin su ya bada abin da yake da ikon bayar wai ne ku bihi abin da ya kamata da shi yufidu wannan ya fa'idantar da mu annahu la nazara ila qadari zawjati cewa anan ba a duban matsayin ita matar matsayin mijin kadai ake duba matsayin mijin kadai ake duba ba matsayin matar ba a nan saboda wannan nasi na qur'ani duk malamai sun gama akan haka da malikawa da shafi'awa da sauran malamai sun gama akan cewa wajen ba da mutu'a matsayin mijin ake duba inda aka samu bambancin fahimta tsakanin su wajen ainihin ciyarwa wajen ciyarwa shafi'awa suka ce ainihin matin kama wajen ba da mutu'a ne matsayin mijin kadai ake dubowa ba a cewa a dubo matsayin macen ba a cewa a dubo matsayin macen dole matsayin mijin za a ci da matar shi yasa yan ka auro ta ita gidansu ba su san ma a miya ba kai ko kullum sai an daka kaji a gidanka to dole ka bata irin wannan miyar ta kajin da kajin irin wanda kake ci dan shi kake ci ba ka ce zaka dubo yau gidansu ma ai abincin ma da miya gagara yake wajen malikawa ko suka ce a'a ana dubo duk bangarorin biyu za a dubo bangaren miji za a dubo bangaren mace wajen nafaka shi yasa bi kadari halihi wa haliha yadda littattafan fikiyo na malikawa suke faɗa ana dubo matsayin matar ana dubo matsayin mijin ma za a dubo matsayin kowanne a ciki shi yasa in kai mai kudi ne ka auro yan mai kudi ga kuma yan talaka ka auro wajen malikawa suka ce to dan ka bambanta abincin da zaka ba su wannan ai daidai ne kowace dai zaka bata duba da halinta matsayinka kuma zaka bata duba da matsayinka shi yasa ita wannan wadda take ka auro ta yar talaka ce ba a ce ka bata abincin da take ci a gida ba amma ba lalle sai ka bata abincin da zaka ba ita wannan wadda daman ka auro ta ne daga gidan da yake akwai wadata ba shi yasa sai dai a raba sai a raba kafa kenan a irin nan wajen su malikawa wannan dangane da abin da yake wajibi amma an kace gaba ɗaya kai kaji ka gani ma duk zaka ba su daidai wa daidai to ai wannan ka kyautata ne don wani lokacin ana magana akan abin da yake wajibi sai kuma wasu su yi dimuwa su dauka kamar an ce dole iyaka haka za ka yi a'a ba wai ana magana ne akan abin da yake wajibi da a ce magana za ta kai gaban alkali to haka kenan zai hukunci amma kuma kyautatawa ita kuma daban in ka kyautata ka rasa ba ta haka din ba tare da duban matsayinta ba ta wannan kuma ka kyautata kyautata ne khairukum khairukum li ahlihi daman na kirki a cikin ku ai shine wanda a gida aka fi yabansa to Allah kullu min man amala bi ko kowanne a cikin su ya bada abin da yake da iko wai riku ya abin da ya kamata da shi to mata bil ma'ruf yarwa dadi tanti amil ma'ruf yarwa dadi abin da yake da abin da yake sananne a shari'a abin da shari'a ta yadda da shi haka abu wanda yake lalle lalle alal mutaki muhsinina bisa masu son su kyautata wanda dai yake son ya kyautata to lalle ya bayar daga wannan ne su malikawa suka ce ba da muta'annan ba wajiba ba ce inda cewa aka yi sai wanda yake so ya kyautata an so ne shi ya sami risala yake cewa wa man dallaka fayan bagi an yi mati'a wanda ya saki mace to ya kamata a ce ya ba ta muta amma su shafi'awa suka ce a wannan dinnan wajibi ne a ba ta muta saboda a ɗaya wajen Allah ya ce wa lil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan alal muttaqina an ce duk ma mai sanya tsoron Allah lalle ya bada wannan muta a ilal mutallaqati wato masu su kyautata ga masu wanda suke son su kyautata ga matan da aka saki awul mudalliqina fi mudallaqati da fatahal lami sunan mafuli ne mudalliqina kuwa wato da kasalan lami sunan fa'ili ne ko kuma su mazan da suka yi saki wal muta'atu mustahabbatu ita mut'a abu an so ne tunda shi nan na faɗa da mun zai tafi ne kawai bisa tsarin malika ba shi yasa bai tsaya kawo sabanin ba a alaha abin da ya fi ɗaukaka a wajen ba da mut'a hadimu shine shi mijin da ya saki matar ya samu bawa ya bata ko ya samu baiwa ya bata ke ga wannan nan ta ringa miki aiki ko ga wannan nan ya ringa miki aiki kaga mace sai ta ji da dama dama mafi tsakaita ta a bata tufafi a samu tufafi a bata abin da yake kasanta kuwa shine abin da yake bai kai tufafin ba a bata don kudin abinci haka auren tafwiri ya halatta tun daga wannan ayar aka fahimci halaccin ayar nan bata fito kuru-kuru ta faɗa ba amma dai daga dilalatul isharati ta nuna cewa shi ya halatta din kenan tun daga shi an yi magana cewa an kun auri mata ba ku yanka musu sadaki ba sai a iya auren ba a yanka sadakin ba ko a iya yin auren kenan ba a iya ba a yanka sadakin ba ya ke nufi daga da tafwiri huwa sukutu shine kawai ce daga ayyana sadaki a mace ba a ce ga sadakin da za a bata ba lokacin da aka daura aure daga nan ne malikawa ko da yawa daga malaman su suka gano a ce cewa shi sadaki ba rukuni ne a aure ba amma sharadi ne a ingancin tarewa sharadi ne a cikin aure amma ba rukuni ba ne inda abin da yake rukuni na abu abin da abu ba zai samu ba sai da shi tunda ko a iya daura aure ba ambaci sadaki ba daga ba a ambaci sadaki ashe a sadakin nan ya zan ba rukuni ba ne sharaɗi ne sharaɗi ne na a ci gaba da zama a matsayin aure shi yasa malamai da yawa na malakawa suka ce shi aure yana da rukunai guda uku yana da sharuɗa kuma guda biyu rukunan uku shine su ne wali waliyin ita matar sai kuma mahalli wanda mahallin nan ya haɗa shi mai auren da ita wadda za a aura na uku kuwa shine siga siga to wayannan su ne rukunan aure siga nan ita ce na aura ma mai auren ya ce na karba na aura ma na karba to wannan shine siga shine wannan su ne rukunan aure guda uku sharuɗan ko guda biyu shine sadaki da kuma shaidarwa su ne wato da sadaki da shaidarwa sadaki sharaɗi ne a cikin aure hakanan shaidarwa sharaɗi ne a cikin aure tunda a iya yin auren sanda aka ɗaura auren ba a shaidar ba amma lalle ne a shaidar kafin ta tare fa illam yashhada fil aqdi fala yabni biha hatta yashhada idan ba ba wato su shaidun guda biyu ba su shaida ba lokacin da aka daura aure to ya zama dole kafin ta tare dai a shaida in aka ya zama ta tare ba a shaidar ba to ya zama ai zina ce wannan mu za a dauka cewa kamar zina ne to a fawwara wannan zuwa ga shi mijin ita ta ce duk yanda ka yanka min to ko ko waliyin a ce to duk yadda kace dai a bada sadakin kai waliyin ta za a bayar aw gairihima ko wani su a ce wani ya yanka amma kuma ba bai halatta ta tare a gidansa ba hatta yi ayyana sai an ayyana sadakin sadakar misali inda aka ce shi mijin shi zai yanka to dai tashi yanka ko sai yanka sadakin da ya dace a ce kamar sa aka bayar ga kamar ita wannan matar ko kuma ya yanka mata fiye da haka ita din nan sadakin ta ita kamata a ce ya haura dubu ishirin ba ita ya tashi sai ya yanka ma dubu talatin ko dubu arba'in ya ce wannan zai bata to dole ta yadda da auren ba ta da ta cewa ba ta ce sai ya bata dubu hamsin ba inda ma kamata ma ai za a aure kamata ba a dubu ishirin gashi shi ya ce ma zai zai bada dubu ishirin din ko ya ce zai ya zai bada dubu talatin ko arba'in ta dawo ta ce kuma ita tana da ta cewa babu ba za a yadda ba sabanin inda ya yanka mata kasa da haka ta cancanci a ce an bata sadakin dubu ishirin shi ne ta sai ya ce goma zai bayar ko sha biyar to ta iya cewa gaskiya ita bai mata ba illa an tara bihi sai ko idan ta yarda da shi in ta yarda da shi shikenan matakar da ya kai sadakin da shari'a ta ayyana shi ne rubu dinarin ko salasatu da rahima ko abinda za a kimanta shi da ɗaya daga cikin wayannan wa illa idan ko ta ce ita ba ta yarda ba da abin da yake kasa da sadakul misili to an bai mijin zaɓi ko dai ya ce ya yadda ya cika mata ya bata sadakin da ya ce za a bayar ga kamata ko ko ya sake ta ko ko ya sake ta kuma in ya sake ta dole ya bata rabin sadaki wa kullu haza duk wannan ba idan ya zama kafin sakin ne idan kafin ta tare ne in ya zama kafin ta tare ne wa ba da hu in ku aka samu sabanin bayan ta tare sai bayan da ta tare ne aka zo ana kace na ce a game da sadakin shi yanka mata kasa da abin da yake za a bayar ga kabarta ita kuma ta ce bata yadda ba to yanzu sadakul misli sannan dole za a yi wa mijin dole akan ya bata sadakul misli wa in mata wa in mata idan miji ya mutu kabla duhuli kafin a ce ta tare wal fari kafin a ce ya yanka mata sadaki to sannan ba ta da sadaki wala halmira su amma za ta yi gado shi yasa wannan yana cikin mataye wanda ake ilgazin nan da shi cewa mutum ya mutu ya bi matansa hudu amma ɗaya aka ce za ta yi gado kuma za a ba ta sadaki ɗaya ko aka ce ba za a ba ta ɗaya daga ciki ba ba gadon ba sadakin ɗaya ko aka ce to a bata gadon dai amma ba za a bata sadaki ba ɗaya kuma aka ce a a bata sadakin amma ba gado to ɗaya daga cikin matan guda hudu da ya mutu ya bari ya aure ta ne aure na tafwiri sai ya mutu kafin ya yanka mata sadaki kafin a ce ta tare to ita wannan za a ce za a bata gado amma ba za a bata sadaki ba ba maganar sadaki gare ta a sannan to ita ko wanda yake aka ce a bata gadon kuma a bata sadaki ita ya aure ta ne aure ingantacce ba na tafwiri ba ko ta tare ko ko auren tafwiri ne ta tare kuma ya mutu ga ta ko musulma wanda ta cancanci a ce ta yi gado to wannan za a bata gadon ta za kuma a bata sadaki ita ko wanda aka ce sai dai a bata sadakin amma ba gado ba yahudiya ce ko ba nasari ya ya aura ya aure ta to wannan tunda ba yahudiya ko ba nasari ya ba za ta yi ta gaji musulmi ba ita ko ta hudu wanda aka ce ba gadon ba sadakin gaba daya to ita ko ya aure ta ne alhali bai da lafiya rashin lafiyar da kamarsa ake jin tsoron mutuwa to wannan sai a ce gaba daya ba gadon ba sadakin to wayan tallaka tumuhunna
إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وإن طلقتموهن إن كوكا أو رماتا kuka sake su min kabli an ta masu hunna kafin a ce kun sadu da su kuka sake su kafin a ce kun sadu da su a karfarar lahunna farirata alha hali kun yanka musu sadaki cewa ga sadakin da za ku ba su a nisfu ma farartum to sannan abin da yake wajibi a kanku shine ku ba su rabin abin da kuka yanka za ku ba su a matsayin sadaki abin da ka ambata za ku ba su a matsayin sadaki zai zama dole ku ba su rabin inda kun sake su kafin su tare gashi ko aure ne da aka ambaci sadaki yajibu lahunna alaikum shi ke wajaba gare su gabatan akan ku ragowar rabin ko sai a dawo muku da shi fit tashdiri kullu ma na halaku zauju fil aqadi wannan na wato dukkan abin da miji ya ba da shi na haladin ba dugo akai ko ba dugo akan haif na hala na ya bayar ko na hala iri biyu ne akwai na hala na ya rame akwai kuma na hala na ya bayar duk dai ba dugo a kai na hala ko mai dugo shi wannan me yake nufi rairayewa rairayewa ko fidda dusa ko sururu daga jikin abu to ya jibu lahunna alaikum wajibi ba zai sadaki fitar zai kullu ba na hala hun zauju don abin da miji ya bayar filakadi a wajen daura aure da ita macen to yana gudana magudanar sadaki a wajen cewa rabawa za a aure abiha ya bayar ga ita matar ko ya bayar ga ubanta wajen daura aure aka ce ga sadaki ga wannan ma kuma an ba matan nan kyauta ko aka ce ga wannan an ba ubanta an wasiha ko an ba wasiyinta ko wani nata wanda aka ce izwalin zaujati duk irin wannan a masabar malikawa ai ita mata ita ta cancanta ko da yake an ambaci uban ko an ambaci wani can daban ba nasu bane a hakika na ita matan ne in daga na mata iya cewa a bata kayanta dan su aka ba su ba dan su aka ba su ba domin ta ne ashe ita aka ba kenan ai ita aka ba idan ta so a zato ta iya karbewa ne man udiyahu daga wanda aka bashi in yau da gaisuwar uba ne ko gaisuwar iyaye ne ta iya karbe kayan ta kai ku kawo nan akwai cikon da zan yi nema ta iya karba to illa an yi afuna sai fa idan su matan suka ce sun yaci mace da aka aure ta auren da yake a mace sadaki wajen ɗaura aure sai kuma mijin ya sake ta bata riga ta tare ba aka ce zai ba ta rabin sadaki to in ta ga dama ta iya cewa je ka da kayan ka bana su yayin tafi da kayan ka na yafe ma almudallaka su wanda aka sakin asayyibatu wanda suke zaurawa wato wanda yake sun balaga sun mallaki lamarin kansu bi an fusihinna suka yafe su da kansu suka ce su ba sai sun karbi komai ba ba sa neman karbar komai ai akwai wanda zai bai da yi ƙuratun nikahi ko ko wanda ɗaura auren ke hannunsa ya zama shi ya yafi wa huwa al'abu shi ne uba fil bikiri dangane da wadda take budurwa wasa yidu ko mai gida fi a matihi dangane da baiwarsa wannan yana cikin mujmalai aw ya afwan da zai biya da yi ƙuratun nikahi mujmali ne ya za sai aka samu sabani tsakanin malamai game da fassararsa su dai malikawa suka fassara shi da yadda muka je yanzu cewa uba ake nufi ko wali shi ne wanda zai yafi wato su ko shafi'awa suka ce a ai mijin ake nufi mijin in ya ce ya yafe shi zai ba da sadakin gaba daya ba ma rabin zai bayar ba shi kenan ya iya bayarwa gaba daya to wa an ta afu ya sayar wannan ijmalin wato ya zo ne dangane da tarkewa ba wai don cewa akwai wata kalma a ciki wadda take daukan fiye da ma'ana ɗaya ba ya afu ma'anar ta ɗaya lazi haka biyadi haka gudatu haka nikahi haka to amma da aka hada kuma sai zama an samu wani ijimali a cikinsu wanda afu ku yafe a ƙaramin taɗwa ya fi kusa ga tsoron allah ku mazan da ku auri matan nan kuka sake su kafin su tare a maimakon ku ce sadakin su sai ku raba biyu rabi za ku ba su to ku daure ku ba su gaba ɗaya hakan ya fi kusa zuwa a ce kun sufantu da tsoron Allah ko kuma ku matan da aka sake ku din kafin ku tare menene ku haƙura ku ce mazan ma ba sai sun ba ku ba ba ku san ko da rabin su tafi da kayan su je ya nemi wata ya je ya nemi wata ga kudin sanan ya sadakin sanan shi ke wannan ya fi kusa ga tsoron Allah wala ta sawal falla bai na ku zan cewa an yi aure amma kuma sai Allah ya kawo aka samu rashin fahimta wadda ya haddasa rabuwa to kakkuce za ku mance da baiwa tsakaninku ku mance da cewa fa an shiryo wata rayuwa ne ta a haɗu gaba ɗaya a rayu amma wani abu ne allah ya kaddara ya zo ya gifta aka samu rabuwa kada ya zamo a ɗauka don an rabo shi kenan sai dai kowa ringa kowa kulle-kulle kowa ringa kowa kulle-kulle ba haka lamarin duniya ba haka lamarin allah yake ba an yi tafarra labaru kuma a labari sashen ku yi baiwa da sashen wannan kwadatarwa ne bisa cewa sai a kyautata a kula da manyan ɗabi'u inna lillahi ma ta'malu na basir ubangiji yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa to Allah yana ganin sa fa yujazikum bihi zai muku sakayya a kansa zai muku sakayya a kansa hafizu حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين hafizu ku dore daimu ku do ku dawwama ala salawati bisa salloli alhamsi guda biyar sallolin guda biyar da suke farilla akan ku lalle ku tabbata kuna zuwa da su don ku ba alheri a cikin addinin da ba sallah a cikin sa ya daiha ya ake kiyayewa bisa sallolin nan shine a bada sallah a wakacinta kuma da cika sharuddanta a tabbata an gusar da najasa an yi tsarki yadda aka ce malamai da yawa suke cewa yau damin ai tun daga tsarki ake barin sallah tun daga tsarki ake barin sallah sai ya zama ba abu tsarin da aka ce a yi ba a yi sallah da guntuwan najasa wanda ya ruwan nan ta hana a ce an samu sallah yadda ake bukata ittigalu kada mai da hankali akan ƴaƴanku wani sa'ukun ko matanku ya ya ɗauke muku hankali daga sallah Bi- eh, mutum dole dole ya kula da ɗansa mutum dole ya kula da matarsa ba a ce ka a kula da su ba amma kada kula da su ta sa mutum ya ringa mance maganar sallah inna sallah ita ce gaba da komai sallah lalle ita ce gaba da komai wasalatul wusta a wato ku kula da sallah mafificiya bainaha a cikinsu sallar da take mafificiya ko ta tsakiya a ciki awil furulla ko wadda take mafificiya min ha daga gare ta keɓance ita ce sallah asuba wajen imamu malik radiyallahu ta'ala anhu. maganar da yake imamu malik ya ruwaito cewa akan haka sayyidina ali da abdullahi abbas suke cewa sallah mafificiya ita ce sallah asuba amma mafi yawan malamai sun tafi zuwa cewa sallah mafificiya sallar la'asar cewa sallar la'asar ita ce sallah mafificiya akwai wanda suka ce ai sallar magarba ake nufi wasu suka ce sallar isha jalaluddin suyudi musamman ya littafi ya kawo dalilansa yake cewa shi ya ka fahimtar sa sallah a zahar ake nufi shi yasa dukkan sallolin nan dai ba wadda za a ce ba a samu wani wadda yace ita ce sallah mafificiya ba Ah, akwai wanda suka ce sallar la'asar su suka fi yawa akwai wanda suka ce sallar asuba kamar malikawa da malaman madina akwai wanda suka ce isha akwai wanda suka ce magarba akwai wanda suka ce azahar ya sadu sallolin wasu malaman suka ce ai gaba ɗayan da ake faɗa ɗin nan ma ba a kyautata fahimtar wajen ba ai abin da ake so a faɗa wa bayi shine cewa ku kula da sallah kuma da aka ce ku kula da sallar in kun tashi kan ku kawo sallar jigari jigari ku kawo ta sallah mafificiya bawa in ya tashi yin sallah to ya nuna nan ne fagen bacinta ya sallah sallar mai ban kwana da duniya sai ya dauka cewa bayan wannan sallar zai sake wata sallar ya dauka wannan sallar fa ita ce ta karshe kuma in ya je wajen Allah din nan akan sallar nan za a tambaye shi shi yasa kaga dole zai tsaya ita kyakkyawa kenan ya yi ta da cikakken nutsuwa da cikakken hushu'i a ciki eh, abinda ake nema kenan wa qumu lillahi qanitina ku tsaya dan Allah a cikin sallar ku kuna masu biyayya mudi'ina kuna masu biyayya auda'ina kuna ko- kuna masu roƙo kuna masu roƙon Allah subhanahu wata'ala ya halatta cikin sallah ba wa yi addu'a ya yi addu'a ma da duk a abin da yake so inda mai motarsa yake faɗa wada a bi ma a habba mai sallah ya yi addu'a da duk abin da yake so duk abin da yake so na duniya ko na lahira ya iya roƙon Allah a kansa a cikin sallah to إن خفتم فرجالا أو فإذا علمتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون fa in yirtum in ya zama sanda za ku yi sallah lokacin da sallah ta yi lokacin sallah ya zama na cikin tsoro min aduwe daga abokin gaba ko gudun ruwa ko zakoki da ku sami damar an tufu hukuka salati a ce kun ba da haƙoƙin sallah ba min itimani ruku'i daga cikin ruku'u wasu jodi da sujjada to kai da a wannan halin kawai sallah kuna masu gudana da kafafunku kuna tafiya ma da kafa kuna tafiya kuna sallah a yi fasallo kwayoyin sallah kuna masu tafiya alal aqdani bisa kafafunku aure kubana ko ku yi sallah kuna ma ya alal khayl bisa dawakai wal ibil ko raquma wa nawihi ma ko abin da ya kama da su ai kai fa amkana gadiyan da ya muku imkani sai ku zo da sallah kuna masu fuskanta alƙibla ne aula koko ba masu fuskanta alƙibla ba shi yasa aka ce wato fuskan wa ma'al amni wa ma'al amni istiqbalu ainil ka'abati liman bi makkata haka shehu halil ya fara bude fasalin fuskanta alƙibla yace inda ake cewa fa fuskanta alƙibla sharadi ne a sallah in ana lami lafiya sai ana lami lafiya amma ana halin yaƙi kuma ya zamo a ce a tsaya a fuskanta alƙiblan ba zai yiwu ba to sannan fuskanta alƙibla ba fare ba sharadi ba ne na sallah ba sharadi ba ne na sallah awon kubana ko ku sallah to a wa yumi ubin rukuwi ya nuni da rukuwu wasu jodi da sujada nan yadda ya rubuta namu wato akwai haɗayi imla'i amma ba na wani abu ba ne yawumi din ba alifi ya kamata ya ba ko ya ce ya kamata ya yi sannan sai alhamza a kai tun da alhamza ta zo ne bayan kassara ko yawumi ubin ruku'i wasu jodi ya nuni da ruku'u da sujada wa haza wannan filfazzi dangane da misalla shi kaɗai ne koko inda yake jama'a ne ma yumkin yumkin kasmuhum idan a raba su gida biyu ba zai yiwu ba wa illa idan ko za ta yiwu a raba su gida biyu fasayati to wannan za a ƙara bayani a kansa nan gaba sai za amintu idan ya zama kun amince min alhaufi daga abin da kuke tsoro faskurullah ko ambaci Allah ai sallo ku yi sallah salatal amni sallar aminci a wishkuruhu alaihi ko ku gode wa Allah bisa amincin da ya kawo muku zikiran ambato kama allamako wato kafin suna ne na ati ne na man'uti mahzufi shine mafassir ya kaddara shi zikiran ambato kamar yadda Allah ya tunatar da ku ya sanar da ku malam ta kunu ta'lamun abinda da ba ku sani ba Allah ya muku baiwa yana daga baiwa Allah da ɗan adam a ce ya hore masa ya san ya zai ya san daidai yana kuma daga baiwar Allah ga ɗan adam ya ba shi damar ya aikata daidan sai ya zama wani bai san daidan ba balle ma haye daidan wani kuma ya san daidan amma ba a tsawa ya daidan to kai da za ka ka san daidan kuma za ka tsaya kai daidan ai ka gode wa Allah ba karamar baiwa ba ce ba karamar ni'ima ce ba Allah subhanahu wa ta'ala yi ma to a kabla ta'alimi min kafin ya sanar da ku shi min fara'id ya daga farillan sallah wa ko da hakokinta aw min shara'i ko daga shari'u aw kayfiyatis salati ko kaifiyar sallah a halatai lahautu wal amni ya sanar da ku ya za ku yi sallah a halin da kuke cikin tsoro da kuma halin da kuke cikin zaman lafiya wallazina يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج mm, فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف mm.
والله عزيز حكيم to wallazi ne ya tawaffona minku wa'annan da ake karɓar ransu a cikinku wai zaruna azwajan gashi ko sun bar mata namijin da Allah ya karɓi ransa gashi yana da mace mubtada allazina dinnan mausulin nan mubtada ne dole ya tawaffona minkum ko sila ce eh, sila mausuli ce wasiyyatun to a kansu shine su yi umarni a bar shi wasiyatun din labari ne ai fa alaihim wasiyatu lalle ne ana neman su su yi wasiya su yi umarni ya zuwa jihim ga matan nan da suka bari mata da cewa lalle a ba su abin da za su rayu da shi su matan nan ila tamamil hauli ai zuwa cikin shekara min mautihim daga sanda namijin ya mutu daga sanda mijin ya mutu yuta mata na biya abin da za a ba su su ji daɗi da shi su rayu da shi daga abinci wasu kuna da wajen zama ya da ikhraj alhali ba a fidda su ba ai gaira mukurajatin ai ba a ban fitarwa ba min masakinin min masakinin na daga gidajen su inda suke zama awwalal islami wannan da haka yake a farkon musulunci sannan aka shafe da ayar gado da kuma hadisin cewa ba a wasiya ga magaji bayan harajina idan su matan suka fita bi an fusayin da kawunan su min manzilil azwaji daga gidan mazan ga lazina ha alaiku to ba laifi a kanku ya auliya almayyiti ko waliyan mamacin fiƙat in nafaƙati annunna dan kun ce ba za ku ci gaba da ci da su ba mace bayan mijinta ya mutu da aka ce su waliyan mijin su batta ta ci daga dukiyar mijin har zuwa shekara guda ci dai wanda yake bil ma'arufi da kyautatawa ba banna ba to idan mutum ta ce ita a maimakon ta zauna ma gidan mijin a maimakon ta ci a gidan mijin ta gida za ta tafi ko tana da nata gidan ko ko gidansu za ta tafi to a wannan ko waliyan mijin nan da ya mutu dan kun ce to ba za ku ci gaba da bata wani abu ba ba laifi a kanku fi ma fa'alna dangane da abin da suka aikata ni fi an fusayin nan da kawunan su min ma'aruf na daga alheri abin da suka aikata wanda yake daidai a shari'a abin da yake an yarda da shi shar'an a shari'a daga yin ado lil khuttari ga masu zuwa neman aure wa haza wannan mulazamatu maskanin zauje yana nuna mana cewa ba dole ba ne su ci gaba da zama a kan gidan mijin wa ashirin bayan wucewar wata hudu da dare goma a ce sai sun ci gaba da zama zuwa cikar shekara kada an ba su zaɓi su matan a cikin ko dai su zauna a gidan mijin wato an ba su zaɓi ko dai su zauna a gidan in ya in sun ce ko za su zauna a gidan dole a ci gaba da ba su abinci ko kuma su fita daga gidan mijin in ko sun ce za su fita daga gidan mijin to ba magana kuma a ce a ba su abinci ba nasi tsakanin wannan ayar iddati da ari idda almutaqaddimati wadda ta gabata cewa da zina yato kone minkum wa zaruna ajwa azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara gaba daya ko da yake wasu cikin malamai sun yi da'awar haka wahaman ta fuskar dimuwa wai ne da alifin dole a rubuta ya alifin ya zo ƙarshen fili ya zama filin ya harafi uku to dole ya ake rubuta shi ba a rubuta shi alifi ko da'a tun da'awan ta'ala ne harafi biyar ne shi yasa alifin za a rubuta shi ya ne tun da kowane hali irin sama da an dangana ga lamiri ai ya yake komawa za ka ce idda aitu idda aitu ko da yake asalinsa wau ne da'a daga da'a ne in da'a din ne ka dangana ga lamiri wannan za ka ce da'a autu to inda ne aka rubuta shi kadai za a rubuta alifin nasa a matsayin alifi amma idda a za a rubuta a matsayin yako إذ الفعل يوما غم عنك هجاؤه فألحق به تاء الهداب ولا تا ولا تجر فإن ترى قبل التاء ياء فكتبه بياء وإلا فهو يكتب بالألف yanda hariri yake faɗa a makama ko wallahu azizu to wannan dai an samu sabani da yawa tsakanin malamai a game da haka wasu sun ce an yi nasu wasu malaman da yawa musamman wasu a cikinsu ma na kurkusa ne suke cewa to ai daman ayoyin suna magana ne akan abu biyu mabambanta ita dai waccan ta farko tana magana akan haƙƙin mijin da ya mutu ne akan ita mata matar ba ta da dama ta ce za ta fita daga gidansa sai ta yi wata hudu da kwana goma nan dole ne ta za ta idda ta ta kaba wata hudu da kwa- da kwana goma ya ko wannan tana magana ne akan haƙƙin macen kuma akan shi mijin da ya mutu ya batta cewa to ita ma kuma tana da haƙƙin a kyale ta ta zauna a gida ya sa su malaman musamman na daga baya na yanzu suke cewa da a ce gidan nan ma rabawa za a yi ga magada musamman ya zamo ita in an raba ba za ta samu abin da za ta zauna ba to za a ce da magadan su haƙura har shekara ta cika inda ba ita matar ce ta yadda ta fita ba don ba daidai ba ne a ce gidan nan ta yi ita da mai gidan mijinta sun shekara arba'in ko hamsin a gidan suna zaune tare yanzu kuma daga mutuwa ita kuma tun tashin ta ba abin da ta sani sai gidan gidan kenan ta sani in an bincika ma ta yi ba uwa ba uba ba inda uwa uban ya bari ba inda wani ya bari iyaka nan ta sani to yanzu kuma dan mijin ya mutu a ce tana wata hudu da kwana goma ta kama gabanta dole ta kama gabanta suke cewa to ai ba a dubi rayuwa ba ba zaya an dubi rayuwa ba a kyalla a kyale ta ta shekara in eh, in aka shekara to wannan fan ba ta samu ba ya cewa to kin ga da masu shi da masu shi ki kam- ki san inda za ki samu ki san inda za ki samu to wallahu azizu ubangiji mabuwayi ne yanta kimin man kalafa yana saukar da azaba yana riko riko mai tsanani ga duk wanda ya saba lamarinsa shi yasa ka ka saba lamarin Allah ka ringa ganin kai ka kai ko da an kyale ka an nema kamar ka kai din to shigo shigo ake ma amma baka kai ba ba a saba wa lamarin Allah a kai wajen kaiwa shine bin lamarin Allah wanda duk ya bi lamarin Allah to shine lamarin sai kai ala kulli halin dole zai kai hakim gwani fi sun yi a cikin duk abin da ya tsara duk yanda ya yar'ala kuma masaliha yana dubo abin da yake maslaha gare ku yana dubo abin da yake maslaha a gare ku to المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين
to walil mutallaqati mata ana neman matan da aka sake a basu wani abu da za su dan huta da shi bil ma'ruf da kyautatawa abin sani a shari'a haqqan wanda yake an dora shi ko dorawa alal muttaqina ga wanda suke jin tsoron Allah masu tsoron Allah karrarahu ubangiji ya maimaita wannan liya ummal mamsusata dan ya zamo ya gama da wadda yake an shafe ta da wadda take ba a shafa ba ma dama wadda ba a shafa ba an faɗa a baya iz sabiqatu domin ayar da ta gabata fi gairiha tana magana ne akan wadda ba a shafa ba wadda aka aura an daura aure da ita aka sake ta ba tare da an shafe ta ba tare da an sadu da ita ba to kazalika ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون kama bayyana lakum ma zikira irin yadda aka bayyana muku abin nan da aka ambata haka koyaushe Allah yake bayyana muku ayoyinsa koyaushe Allah ba zai bako a cikin duhun kai ba ba zai bako cikin jahilci ba sai dai in ku kun bar kanku amma komai Allah ya yi bayani a koma gare shi sai a gano ko dai ko kwa fahimci abin da ake nufi daga gare ku ta dabbaruna kwa tsaya ku lura da me ake nema daga gare ku ya za ku tafi daga rayuwarku to an zo kan rubi'in ko